إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ɗorinmu a markar ƙahalu suna da jama'a wanda ke gwarkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 25 ga wata na rajab hijira shekara biyar wanda ya dace da shidda ga watan biyu hudu. yau insha Allah za mu darasi na goma cikin littafin fikin sunna na asai da sabik insha Allah darasi na goma za mu insha Allah yau ganin sati da ya gabata muhara baban takhirul badani wa sau mun zo za mu hara hadisi lokaci ya mu koma harkon baban takhirul badani wa sau magana tsarkake jiki da tuwa a cikin ibada wajibi ne to yanda yanzu ya magana tsarkake su sai ce al-thawb wal badan idza asabatuhum an-najasa al-thawb wal badan jiki tuwa da jiki idza asabatuhum najasatun in najasa ta taba wannan tuwa ko jiki yajibu ghusluhuma bil ma wajibi ne a wanke jikin ko tuwa da da ruwa hatta ta zula alhuma in kanata mar'iyya za a wanke wannan najasa har ta gushe in najasa ce wadda ake gani kaddan kamar zaman jini ana gajin shi fa'in baƙi ya ba da rukusi da asar ya shukku zawalu faho ma'afuwan amu idan an wanke najasa bayan an wanke sai tash ko gurbin wurin da ta zana ya zamanto baiwan kuwa ana ga taba to wannan fawo ma'afu na anu wannan an yi rangomi a kan shi wannan ɗan mur'iya ce wadda ake gani ta dasa sai ta fa'in lamtakun mur'iya kalbaul in najasa wadda ba a ga gurbinta misali wutsari in ya bushe ko a jikin wani ba a gasar shi fa'inahu ya kutafa bi gasali wannan ana wadatuwa maka wanke shi shike dama ba bukata walawa martan wada ko wanke guda aka yaka zaba ruwa shike nan tunan ne ya hawara fa'ana asama binta abubakar da mun ji da fike sunna ce asalin littafin shi da abin da zai na hukunci ya kokarin kawo maka hujja zonan bayanin duk da ya maka dai ta taro maka ga madogara kan wannan magana ne ya ce fa'ana asama binta abubakar radiyallahu anha qalat jati mar'atun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ihdana yusibu thawbaha min min dam al-hayd kayfa tasana'u bi ta ce rasulullah dayan idan jinin haila ya taba tuwata ya zace da wannan jinin an sa matsalar jini wajen wanki a majalisar ne faƙal ta hutuhu ثم تقرصه بالماء ثم تمتحه ثم تسلي فيه wannan ruwaya bukhari ya kata musulmi ka mutafaqan alayhi to ma'ana ta hutuhu kenan ta murji ko ta karce ta karce haka kurin yace summa taqrusu bil ma kuma ta sa ruwa tana zuwa ruwa tana sa hurce tana goga tana goga a murje to farko kina a dan dan kare dan kare kare shi ta farko kan ga dan ya gushi ne na akan akan akan ba dan karewa kuma sai ana zuba ruwa ana gurzawa da farci da kashin ya haka shine ta qurusu bin ma kiyan ta ta kankare kuma ta sa ruwa tana gurza wurin dan goge wurin da wuta bayan ta kankare kuma ta ta ta goge wurin ta kankare da ruwa ta gama da wata yi sun mutum za kuma yadda wanke shi a kankare kayan a fara wankewa da farce a murji a kankare kuma a sa ana sa ruwa ana wankewa kuma daga bayan sai a gama a sa ruwa a matsa ke a zubda a ruwa sun matu sallifi sai ta yi sallah cikin kayan wannan shi ne mas'ala ta ruwa ta jini idan ya taɓa tuwa da jini na haila duk da nan bai ka magana ba gurbi akwai wanda makaranta wannan da su bulogar maram ya ka hadisin haula ziyar su la zalama ta haɓar damar su da idan jinin ta yi wannan kuma jini bai gushe ba ana gaja ya ce ma ya kafi kiloma'u wala dubuki a tsoro da albani ya tabbatar da ingancin ruwa don sun gana kan ruwa amma ta tabbatar ta tabbatar da ingancin ruwa ta ce ya rasu la idan na wanke da wannan na yi kuma gurbin iyana na ja ya ce ina ma ka fikir ma ruwa ya san miki kurin wala turuki a sau gurbin tashkin jini bai cutar da ke kenan in ka goge ka goge ka wanke wata rajata ƙarfi mai ƙarfi ce gurbin ana kasanta tashkin ta ta ce bai illa ce ai akwai gurbin ana galga gurbin ana ganin shi kuma menene in yi kiwon kuwa inda ka wanke shi kenan wannan gurbin shi tashkin shi wannan gurbin bai cutar da kai magana kenan wata ruwa kuma ta inganta da imam turmizi ya kada wannan shi ne maganar tsarkake da jinin haila kenan sai ce wa idza asabatin najasatu zailu thubul mar'a tutahiruhu al-ard lima ruya anna mar'atan qalat li umm salama radiyallahu anha inni utiru zaili wa amshi fi al-makan al-qadr فقالت لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yutahiruhu ma ba'adahu wannan ruwaya abinda ke magana farkon kayan ruwayan yace wa idza asabat najasatu zailu thumra idan najasa ta taba jela na tuha mace kenan irin tuha wadda take jan kasa kun san su hijabi ko sutura ta matan sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam su tasu ba kurin hijabi bane bakin idan sau ko bakin diddige a su ba ƙasa ba ƙasa yake ja har umu salama ta na tambaya rasulullah ya zan saki zaliki wannan mawai mayahina ya ce dalhina shibaran ki sake shi ɗani guda ta ce izan ta kashi bulkadam a rasulullah ta ce ɗani guda ƙawa za ta bayyana izan da sakina zira'a zira'i guda suke da kasa an zai ce makwacce ce haka za su bala ka suna kasa ke ja kayan guda da kasa ba ana bane wai dan guntu ba su suna taya kasa ke ja haka haka hijabin su ke mata sabon da maza na sallar sallar kasa ke ja wannan kadi ba sutura ce ta addini hatta kiristanci daga wadda abai lalace wadda ganin sashen suna sa wani jib wani mini jib diskanci duk lalace ce Allah ba zai cikin bacin addini kurin kowa abin da gama ne yake kurin wanda ya karanci filafilan turawa ko an zama tsahin filafilai na turawa za ka ga matan su suna taya suna jan rigar su suna taya suna jan jan cin da kasa suke ja sai suna daga ta turawa ga filafilan turawa na da ko a hoto an kalli burorinsu an kalli matansu har ƙasa suke ja zuwan lalaci ne an bar Allah kuma kowa bane gama ke suna zama magana jibiri iri ga tara da abu da ya da ya lalace ku domin wannan na arna wasu ma gwarawa ne kuma arna ne musamman addinin Allah haka ake kokarin su gurin na sa wani mawaki wata mawaki ta wani sakanta kurin cike nan kiyan ku su dauka amma ta su dauka shike nan ta zama wani wani wani wani modin ne wani zamani ne ba addini bane ba addini ya san su da gaskiya to kenan haka suke jin sutura su kasa tana san kasa to nan abin suke tambaya tace tace ummu salama ni ina sakin izarki na zaliki na tace kire ka cewa wannan magana din ta cewa idza asaratu najasa zai sabul mar'a in najasa ta taba jela tuhar mace bitan kasa sai ce to tahirul ard kasa ta gaba ta tsarkake wannan tuwa shi wannan magana da ya maka me dalilin shi haka lima ruya anna mar'atan qalat ummu salama dan abinda aka yi zo a ruwaya wannan duk da albani mun sha bayan can harko ka'ida ta malamin suka ce ruya muhiwa na kashi abin da bai inganta ba nan suka kine na malamin muhiwa kawai kalmar ruya kace ruya suna kashi abin da ba tabbata kan shi gaskiya wannan ruwa ta tabbata inganta tabbas yace wata ruwa da aka samu wata mace ta ce mu ummu salama radiyallahu anha inni utidu daidi ni ina sakin ma'ana sutura da ƙasa mijan ƙasa da ƙasa kware kuma wa amshi fil makamin kasir ina tahiya a wuri wanda yake da kazanta da matasa kenan ya zan yi faƙalata laha sai musamman sai gaya wannan mata na dalilinta me za ta yi mai hukuncinta sai take ce mata ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yi tafiyarar ma ba a dahu abinda yake baya na wannan ƙasa ƙasar baya ta tsarkace waccan mai najasa ita ba sai ta wanke ba ba ƙasa bace ba mai najasa ƙasar gaba ba sai wanke ba ta tsarkake ta wata ruwaya wadda ta abu dawud ya ta kuma ta inganta sai ta kuma annabi ta annabi ta annabi ta annabi ta mai kai tsi ta ya rasulullah inna na tariqan ana ilal masjid muntina ya rasulullah a hanyar mu zuwa masallaci kwarai akwai wani gololo a ce gololo hada ne tsani turon gololo ko kasa ne wari an kama kace kan najasa ta ce kai fannin fara za mu turna tuna wuri mai najasa kuma aka yi ruwa ta ce ya zabi sai ka ce mata alaisa ba hada tarikun ya ɗaya mina a gaban wannan hanya babu wata hanya ta yi wannan kyau ta ce bala ya ce fa hadihi bi hadihi wannan ta baya mai tsarki ta tsakake wacce mara tsarki in ruwa ne na gwalolo wannan aya kai mara gwalolo ko mara gwalolo ya tsarki abin da ke baya in kasa ce mai najasa ta baya ta tsarkake kaga wannan an wa mata sauki ne don sutura aka ce sun wanke aka matsala ya da fara sallama suna kamar sauki akan cewa ba sai sun wanke ba shi yasa za mu gata su maza masu sauki wajen kufi ko takalmi ba sai an wanke da ruwa ba za mu gana gaban sha Allah yanzu dai nan wannan hukumcin da za mu ɗauka dai na maganar tsarkake tuha da jiki daga najasa wajibi ne amma za ka yi bakin iyawarka amma tuha ta mata mai jan ƙasa akwai sauki in ta fita najasa ƙasar gaba za ta tsarkake ta kurin a takaice kurin shi ne magana in jini ne ko wani abu da yake najasa mai tashi wata ke rikewa in ka wanke ka wanke wannan gurbin shi tashikin shi bai cutar da kai kurin magana ke wannan kenan sai da tahirul ard ya ake tsarkake ƙasa ƙasa ce ta sami najasa tsari ko kashi yace tatahurul ardu idza asabataha najasa bisabbil ma'i 'alayha kasa tana tsarkaka idan najasa ta tattaba kasar to me take tsarkaka bisabbil ma'i 'alayha da zuba ruwa akan kasar haka zuba ruwa ta tsarkaka shi ma dai dalili hadisin da kenan wani ta maka fike sunna dama wannan magana dai maka bahira ta ga dalilin shi يتلي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام عربي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوليه سجلا سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين wannan rawar jama'a duka illa musulman kenan bukhari amma duka da hukun kawai wani abin da ke labarin abu huraira yana ban labarin cewa kama arabiyun ma'ana musulman daji ba kawai wani balaraman kawai ya zo a cikin masallaci tsakan masallaci fa ba da wani bangaren masallaci wani ta wata tsaye fitar masjid ya yi wutsari a wani bangaren masallaci ko cikin masallaci fa kama idayin nasu da ya kawo bihi idan suka tashi aka ride shi don su dan fafata shi ta sawo shi sai faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam da'u ku bar shi ku bar shi tarwa ta ce la tuzrimu kab kab burkitar da shi kab burkitar da shi to in yaro da mun kita kawo zan da wata dana zana ga wurin tsarin in yaro kita kawo wata da koi na zuwa da shi an saba da zuba a wurin zuba wani sai karantar wannan annabi ta la tuzrimu kab burkitar da shi ku bar shi ku bar shi cikin tsuwa ya ce wa a riƙo alabar sujilla mai ma ku ɗauko guga gudanarwa ku zuba au zanuba ya ce ku sujilla duk dai ba na guga ne lata sujilla ya dalon magana zanuban magana girma shi dai ku ɗauko wani abdarwa mai ku zuba sai ta fa'ina ma bu istun mun siri an yi kuka mana ku al'umma ce masu rikewa don zuba a su masu ba ku so aiko ko da al'umma masu galaza masu kumta mutane na koyi kamar kore akwai gallazawa ta dami hankali ba kawai ne ba kone ya zo haka za ka mai ciya in zubar gure ko ba kawai haɓu da dawo ba shi ba ta gidan ba a mai a hankali wanda kuma lamun ya sa nan bawan allah abin kware ya mishi kyakkyawar abu ya gaba ya koma ɗan gihi ya sa da addu'a ya allah rahamuni muhammad wala ta rahama ana ahada ya allah ka ji kai da muhammad ka ci ko tare da mu ya gari sun gallaza mishi ya allah ka ji kai da muhammad ka ci ko tare da mu ka ji kai da muhammad ka ci ko annabi ya mishi kyakkyawar karantarwa a takaice dai wannan kun anukun mudoka anan cewa zuba ruwa akan wutsari yana tsarkake wannan kasakur yace wa tatahuru aidan bil jafa kuma kasa tana tsarkaka in ta bushe kasa in ta bushe ko da an yi wutsari in dai wuri ya bushe ta buge shi wannan ana gashin matsarki ne in kasa ce yace hiya wa ma yatasilu biha ittisalan qararan kashajar wal bina kasa da abin da yake tare da kasa ittisalan qararan haduwa ta yau da kullum suke tare da kan sai kamar ice kasa tare suke ko ni gini da gini da ice a wuri duk wannan an haka ba kullum sai ta bushe a wurin shi kenan qala abu qilaba jahaf jafaf al-ard tuhuruha ƙahuru ya ce abu gina ga cewa tsarkin ƙasa bushewar ƙasa shi ƙahuru shi tsarkinta in ƙahuru ha tsarkin kwanan da ta bushe shi ke ƙasa in ta bushe ba matsala wa ƙarƙa aisha radiyallahu anha zakatul ardi ya basaha tsarkin ƙasa bushewarta kadu wannan akwai sauki a cikin addini ibn umar radiyallahu anhu akwai cikin sahih bukhari ya ka hadisi mu'allaq na imam bukhari da abu daud ya ka ruwaya musula abinda yake shi wa ibn umar wannan magana ce ai yake yi cewa kuntu amitu fil masjid fi hadis sallama ce kuntu fatan shaban azaban yace ina kwana manzala yana rayu sallallahu alaihi ina kwana a masallaci yace ma fatan shaban azaban ina matashi sarmayi gwabro a masallaci ke kwana kana abin da kisa kwanta maka matashi yaro matashi kuma kwana ya barci a masallaci kuma ce kan tikilaf tabul tudbu tuqbil haka karnuka suna shiga masallaci annabi su shiga su kai su kawo ce fa lamma kunu rushuna shay'a min zalika ba wanda suke zuba a ce azuba ruwa don akwai kare yazo akwai kaza ko akwai masu barci samari a wurin azuba ruwa saboda najasa yace ba wanda sahabbai suke zuba ruwa a kafa wannan ruwa imam bukhari ka ruwa mu'allaq haka abu dawud ka ruwa musul kenan wannan ya karantar da kai me ya bin wani so kwanta maka ai akwai mulki akwai kaza aka tsara mai ne ko kuma sai an saka kuma sai ya za a tsara mai burci a mulki aka masa zai da tsaro da ya za a burci a masallaci an aka yi mulki wa kuma ta yi mulki wa kana magana masallaci musulunci ba haka an san da magana tare sahabbai sun kwana sai burci a masallaci ba wani abu da aka yi kuma wannan iya so kama wani hujjoji da na kuma ga karnuka ce suna shiga a sakon inda ka shiga wuri wuta akwai tsari shi da kai kama yadda mulki na kawai ya wutsarin ya ce ma alama da ya tafiya kare ya ya kawai ya wutsari an ce wannan kamar sun ne na shi na gane wurin ya tafiya da ya tafiya ya ga dakawa wutsari ya gaba bai jima wutsari kare yau wutsari da shi sai tsirtu kuma ya babbe ya kare gaba da tsirin ya gaba ya wutsari kuma wutsarin shaida shaida ce da sun ce wannan duk Allah ba shi wata odora wannan shimam abin shakawa mai ƙarfin gaske an ce ta dubukin tamu abin shakawa shin kamshi na karya dubuki na mutum dubukin na ka a misali da aka yi iyakacin dole ke shi ta dubukin namu jin abin daga nesa shi da duk inda ya je ina ta yi yashi inda ya yi tsari na to iya duk inda ya je wani tsarin shi ke bi shi ke bi shi ke bi har zuwa inda ya bari ko ina ne daga nesa ke ji shi tsarin shi shi sa ko a cikin duhu inda kana bugu ya san ka da gazo ya san waye ya san wane ya san ka ya san kamshin ka Allah ba shi jin abu a takaice dai muna magana ta kenan in aka ce kare ya ji ya zawo an yi barci kenan akwai wani abu da ta taba auren amma duk da ibn umar ke cewa bai ga ba ana zuba ruwa a masallaci kusancin sutan da ba magana kuwar masallaci haka ne ba magana ma daga ba ka yi bane shi hudu da ba shi hudu ma kowace hidda kuwar ka kan ka kan ka da kana ka amma babu a ce a shi hudu gaba daya hidda ka zo da kayan ka to wannan shi ne sai yake cewa wannan rawata rawata ta ta ibn abi shayba yace hada idza kanat najasma'iya amma wannan inda ake magana zuba ruwa a najasa in ma'i'a ce ma'i'a ma'ana ruwa-ruwa ce likirci ruwa-ruwa ce amma idan ka da hajjarmu a hajjarmu in tana da dibiri in akwai wani dibirin abu haka wani abu kamar ana iya taɓa shi haka wani abu haka ƙaran abu haka ga tana da kanta dibiri wani hausa da na ake tana hausa ha dibiri haka ha solid ɗin? a solid a yanzu yawa kamar yamma tos wai a hausa sun zo kun shi dai abin za a gani tsaki ne kasa-kasa ce abin za a gani kun gashi nan an yi ganin abin gashi nan da sukare da sukare kata abin masu sukare ne duk da abin da to zamshi da sukare ba da abin da ke da sukare ne kenan ba su rice su rice su rice wata ya ce su rice da turanci da kasu ne shi dai a tuka an akwai abin kun za a iya gani gashi nan tsaki ne wani dungulu shi abin da yake gashi ana iya ganin shi kwanan ba ba ruwa ruwa kishin ruwa ruwa kwanan kenan abun yana da yana da yana da ana kenan iya daskararre ne to wannan la ta tuhuru la ta tuhuru illa bi zawal ainiha wannan kasa la ta tuhuru illa bi zawal ainiha a nan kasa ba ta tsarkaka sai an hudda abun misali kashi ya kwashe shi misali za a kashi a masallaci dole a kwashe kare mutum yi suna a kwashe kashin gaba daya ba ta fara zuba ruwa an zuba ruwa shikenan shi ne magana magana kenan dole kenan ya dauke ainihin abun aw bi tahawuliha ko a dauke kasar gaba daya eh imma a dauke abun ko kuwa a dauke har kasar gaba daya wannan shine ku tsakin ta wata wannan wannan magana an zuba ruwa ko in bu in ta bushe kai ta tsakaka inda yake abu ne ruwa ruwa wanda ba a gani shine in ta bushe shikenan zalika kam sai kam kam sai kam tsari tsari ko na da wanda yake ruwa-ruwa ne shi ne in ta bushe shi kenan ba sai an wanke ba bayan zaba ruwa ba wannan shi ne sai ta tahiru saman wa nahawihi tsarakakan kitse duk abin da yake sandararre mai wanda yake wanda yake sandararre shi mutane za kitse misali an ibn abbas wani abu ce da kitse da wani kitse da abin da ke da ke na abu da ke sandararre ne wani abu nan da ta sa ya faɗa misali duk abin da ke sandararre ne duka kenan kitse ne wani abinci ne haka a ɓaɓɓaɓɓa wani ba a saman da kuma kitse ne ba ba kama shahada kaka ba halaba na ɓargo ne ba an sata a duk sata ya ce mai alwadaku suka ce alwadaku suka ce wani ba shi bane da suka ce ba ɓargo bane ba kun ce gudun an ibn abbas an maimuna radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ara saqatat fi saman faqal alquha wa ma hawlaha fatarhu wa kulu samana ibn abbas ke cewa mashigo maimuna ta ba shi labari tace an wa annabi tambaya sallallahu alaihi wasallam akan an ce fara ya doka dan bariya ya dokan gahiya oi gaba daya duk gurkin su fara ya dokan amarya ya dokan gahiya irin sai suka hada cikin mai kitse yace alquwa muhala ku doke ta da abin da yake kewayen ta ke duk abin sandarare ba bane ruwa ruwa ba ya kirere ce daidai inda ta fada ya hudda yace wakulu samanan ku ci kitsan ku ba ta bata shi daidai in taba za hudda da ta taba kula shi kenan tunda ba ba ruwa ruwa bane ruwa wannan wacce ta Imam Bukhari قال الحافظ انا cikin fatar bari hafiz ke cewa naqal ibn Abd al-Bar al-ittifaq ala an al-jamida idha waqa'a fihi mayita turihat wama hawlahu wama hawlaha ibn Abd al-Bar ke kawo ittifaqi malaman kin ba sabani kan magana cewa an al-jamida abu wanda yake daskararre da abu nake daskararre idza waqa'at fi mai ta an musu ya fada cikin shi to da hato mahawala ya hudda musam da abin da yake gehin shi shikenan ce idza tahaqqaqa anna anna shay'an min ajza'iyya lam yasil ila ghayr zalika minhu in aka tabbatar da wani abu daga cikin musam bai kai bai fice da wurin ba bai kai bayana bi gaba ba to daidai inda ya taba za a doke shi kenan ba tare da an zuda ba yace wa ammal ma'i amma abin da yake ruwa ruwa fa khatalafu fihi sun samu sabani akan misali gahiya ko dan fariya suka mutu cikin mai sanin gujiya misali mai wanda ba san gari yake ba ko cikin wani ruwa na abu da suka fada fa dhahaba al-jamhur illa annahu yanjus kulluhu bi mulaqati an-najasa wasu ka tahi mahi yawa majority kan cewa wannan ya gama najasa don ya gamu da najasa wa khalan fariq wasu ci a'a dan ba kullum jamu suke da hujja ya jamu zuwa amma ba su mu dogara jamu da amma kuma dan kadan ne hujja wasu bangare suka ce a'a daga cikin wannan bangaren akwai akwai imamu zuhuri akwai imamu auza'i cikin malaman tabi'a kuma wannan da muka koma can magana ta baya na magana tsarkake abu matuƙa na ta ba ta canza abu ba ana iya ma abu na ibada shi balle magana sha ko abu shi yanzu magana mai ƙari kan magana gaskiya sai ta tahiru jirgin maita yaya ne za a tsarkake wata ta musi ya take tsarkaka wata musi yutahiru jirgin maitati zahiran wa batinan bidibab hata musu ne gashi musu ne ya yi musu amma hata shi tana tsarkaka zahiran wa batinan zahirinta da batinin ciki da waje hakika bidibab da jimewa daga an jeme shi ke wannan magana da maka ita ma ba hira bace kurin ido kuwa jikin shi ya ce li hadisi bin abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر راه الشيخان وتوقع أيما إهاب دبغ فقد طهر إباتة دعك جيمي تاتر تروقع إنما يطهر على الماء والقرز دروا دام تي دبغا روا ستركك وهذا wannan shi ne ke tsarkake hata ta musulmi kurin inda an ji mai ba ruwanka an yanka ba a yanka musu ce ko daga na kawo ta santir ne ne aka takalmi aka yi wani abu aka yi na aiki inda an je mai ta shi kenan kuma an kare shugaban za a aikata haka dole an je mai ta kuma ina ne wannan ruwa ta bukari musulunci sai ta tafiyar mir'at wani hauya tsarkake mudubi bitir kwalba kwalba da makamantanta da hausa ko kwalba ta tahirul mir'at wastikin wasaif wazufur wal'azam wazdujaj ya ce tsarkake an ce mir'at asalin mir'at ta ma'anan kudu biyu da ake kallon muska shi ne mir'at ake kallon muska inda kun zuwa ne za a diba a ga muska wanda wani ke cewa wai mudubi ya yi aboki me za ka ce me za ka ce mudubi ya aboki wallo ya ce don mudubi bai koyi maka aibinka ya fada amma abokin kai koyi maka aibinka idan shi bai ba da bai ba da mudubi ta sai gada maka aibinka matsalaka amma aboki bai gada maka gada da fuskar ka kenan mudubi bara kenan mudubi na kallon fuska wasiki da mudubi da wuka wasaif da takobi wa zufur da farce wal azam da kashi wa zujaj da kwalba ta kwalba kun shi zukun kwalba kun da abin da ke kwalba kun kwalba kan haska wal aniya da wani makayi kai kullu saqilin da abu musulbi sulba ka da musulbi la masama lahu bil masah wanda la masama lahu bai da gurji gurji bai da gushi na mazan bai da abin da abin bai da gushi da abin musulbi kullum sai ka maka misali mudubi kwalaba wuka takobi abin ma musulbi haka ba su da wani gurji gurji a cikin su to da abin da bai da gurji shi lamar samun bai da gurji gurji iya mai ya taho da bil masai iya tsakaka bil masai ya gama zan bane mai kenan na magana iya tsakaka da shawa mana a shafe kurin a goge kudu ma su aka goge fes aka sa wani aka goge silf shikenan ba ya sa ruwa ba a wanki kenan bil masai allazi yazulu bi athar najasa duk goge wadda za a goge ta ta yadda najasa aka sulub da sulub da takarda ce da wasu mani aka goge sulub shikenan war kanta sahabatu radiyallahu anhu yusalluna muhamilu suyufuhum muhamilu suyufuhum wa qad asabahum dam fa kanu yamsahuna wa yatazi'una bidhalik sahabbai suna cewa suna sallah da takubbansu a hannu a jikinsu kuma jini an san akwai jini a jikin takubban kuma shafewa kudu suke yi kuma suna ga shafewar bata bukata sai a manki shi dalilin shi haka sai ta tahirun na'al tsarkaka takalmi shi kuma ya ake tsarki takalmi ya ce tahirun na'al almutanajis wal khuf biddalki bil ard takalmi mai najasa yana tsarkaka takalmi mai najasa da shi da kuffi na ka taika zama zama ta kaba zama su lere yau bayan da zuba dai da kuffi da takalmi suna tsarkaka biddalki bil arab da gogawa a ƙasa gogewa a ƙasa kurin aka goga aka gurza a ƙasa shikenan ya ce iza za ba asarin najasa in asarin najasa kin in gurbin an goga kun ta ta babu ya goge ta na me maganar takalmi da ake ana sallah cike ko a goge mu gane akwai takalmi na zamani daga taka amma iya da lunguna eh ge ta ita ko ko ga goge suna nan a ciki sai hata irin takalmi da ake magana takalmi wanda za a yi salba wanda babu wani lunguna a jikin shi wannan ko goga zai gogo amma takalmi lunguna a jiki na ko an goga bata gogo ba wannan bai goge bata bata kake shi sai takalmi wanda yake sibil kasa wanda bai da wani lungu da yake boye wani abu shi ne don ka aje mutum ne kun takalmi a akwai matsala takalmin zamani zuwa akwai mai lunguna akwai mai lunguna shi ne ya ce ya wannan magana ya ce idan za ba a sarar in gurbin da ta yadda shi kenan ya shi ma wannan magana da ya gaya maka لحديث أبي, أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya taka najasa da takalmin shi fa inna turaba lahu tahur ƙasa ce tsarkin wannan takalmi ba ruwa ba wannan rawa abu dawud wa fi ruwaya ta ruwaya سمعت أبو داود كنتي إذا وضي الأذى بخفيه فطهورهما التراب إذا كتاك أسا كتاك كتاك نجسا ده خفنك غدا بيو kamar da kalbi kenan ita fa tahuruhuma turab tsarkin wannan takalma hufin naka guda biyu ƙasa ka da kenan ya ma tarjama can tsarki takalmi ko ko ya maka bayan tsarki takalmi mai najasa ko hufi a suna tsarkaka da gogewa da ƙasa da ya kama ruwa da ta kama ruwa ya habbiyu wata ke hukumta tsarkake takalmi ko hufi da najasa ko da ƙasa ce tsarkinsu bayan wannan wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu nabi kasha yace anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum masjid falyaqlib alayhi wan asali annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya asalin ruwaya da ya takaita ta ne annabi sallallahu alaihi wasallam haka tawa kana iya sallah da sahabbai sai suka ga ya hudda kenan da takalmin shi shiga sallah takalmin shi a jike shi ga sallah ana sallah sai suka ga ya hudda takalmi ya ci gaban sallah su ma dai suka hudda su shi da aka kare sallah ake annabi sallallahu alaihi wasallam yana in yana sallah yana ganin abin da ke bayan shi wannan ce abin da ya tabbata kuma sai ba sallah amma abin da amma albadai tarhum Allah abin da yake tabbata a ruwaya gantatta in ya sallah yana ga abin da yake bayan shi haka albani ya ce magana cewa ko bai sallah na wani ba mu dogara ku kan shi kenan in ya sallah ya ga abin da yake bayan shi da ya kare sai ku tambaya ma hamalakum ala alka ni alikum me yasa ku da kanku me yasa ku da kanku ku da rasulullahi ina ka kasara mun fa kallan ali na rasulullah mun kawo da kuma mun kawo da kuma haka mun kawo da mu kenan koyi ne su koyi su shi mun kawo da mu mun kawo da mu ita ta fa inna jibril atani jibril ma jibril ne yazo فأخبرني أن فيما قدر عوادا نيما ملائكة جبريل يزو من يبان لاباري إنا سلا يتشي ما أتكين تاكلم نوا أكوين نجسا شيسا نهدس دن دن نجسا to shi ne zai shiga musu abin da ya kamata ga wannan in kun zo masallaci shi ne kawai magana ya suka da ƙarshen magana sai ka ce musu idza ja'alukum masjid in ɗayan ku ya zo masallaci falaqalib na alai ya juya takalmar shi falyanzu fihima ya diba gani an ka diba fa'in ra'a habasan in ya gana gasa wata kadamta falle musaha bil ard kun ya goge da kasa kun ya goga goga kun goga kasa shike da kurin kasa ce goga ba wanke da ruwa ba ko ya gana gasa ba wanke ya da ruwa ta falle musaha bil ard ya goga a kasa sun mu da salli fiye mai sallah cikin kayan shi kawai kanta da kanan sallah salama yana sallah da takalmi kuma sahabbai suka yi kuma yana yi ba takalmi iyayen takalmi duka iyayen musulun babu wani kumci kan shi hautarwa ta abu ke cewa halifin yahudu da suna sallufin na alikun kusa da yahuda su da aujata ne sama haramun a yahudanci san ba a yi a yahudanci su kurin ba a yi kista musa suke da kowa na mace kusa a musu kuku yi sallah cikin takalman tun suka an zama tsada mutane sun sa tafi sun sa waye don kasar ne kuma da kima wani mutane dama shi ne mai wanda suna wasu da aka zaki ta turu sa kawo salaka abin zara musa salaka kalmuni musa ko kawo wani wani mai wani mai zai littan suna musa da ta bi tabi salaka musa da shi abin zara musa da kayan sallah sai ta kashe dai tun da annabi ya kowane yin shi da kuma amma in aka yi maka mutum ya kayan shi kaka ce alaihi Allah iyawa kan tafin shi ne ko ba tafin gaban da bai kaga ba kai magana ba a can kwata kisa da muka yi a madina a masallacin madina muna a za a sallah sai wani sarmai ya kama algeria ne an sarmai yana masu aƙida kan kare da kasan alama ko aƙida da ya zo sallah kuma takalmin shi suli ne kawai cikin ne kacce allahu akwai sallah to anan kima akwai senegali akwai senegali ta kimi haka ta kusa mushi ya kyale shi ta kimi haka ta takalmi ya kyale shi yayi da shi kullun senegali an ga ushe ya wata kalli Allah ko hike da shi aljerin da ka sallama salla to matsala shi senegali biji larabci shi kuma aljerin bijin bijin faransi sabijin faransi kuma sai ne mun musu interpret ga musu yace dan uwa yace wannan takalmi kan sallata ne yace inda cikin musallaci muna shiga ba yace na bata na bata musu musallacin su inda cikin da muna shiga ba amma wannan kayan sallah ne takalmi na sallah na a waje ne ta tafin kowa ba bisa zan ga mudda na gama ta ga littafin ta kai da ga shi ko me da da nan da ne fure ya ku ke wallahi ko ta bai waya ta to shine kenan cikin mun ce ga ko rige ma an wanke an gyara ka kai ka kama da kalan take nan amma ka kace mutum in yi sunna yayi ko ya wata watar mutum mutum ya jarba kayan shi inda yake ba ba cikin tafin mutane ba tani ba ta kun sallah cikin takalmin ku saba mai hudawa to wannan kinan zai nan ya gaya mana tsarkin takalmi ko gufi sauƙi musulunci irin na mata da aka ce zai rikin mata ba he sun wanke ba ƙasar baya ta tsarki na gaba shi ma takalmi ba buƙatar sai sa ruwa takalmi su gufi don ka taka da su ka taka da taka kurin an gani ka gani kurin ka gurza ka gurza ka gurza a kafin ka sallaka haka manzan sarrafa ce amma mun ci a yi hankali da irin takalmin takalmi wanda yake goguwa ba mai lunguna ba mai koyo na sai daunar ruwaya imam ahmad ka abu dawud sun karu waye ka hudda shi zikila hudda shi kuma sun da shi eh mai lunguna ne ka sa da jasa jiki ya taka da jasa kuma hudda shi ka sallaci da kawaka ba kuma shi na bin wali annahu mahallu takarar muhallin ta takarar mulakatu bil jata galiban da wannan wurare ne takalmi abu ne wanda mafi yawa ya ga bare wanda takalmi shi ta faɗi da masahu bil jamil shi da aka aka halitta inda abu ka goge shi jamil goge shi kenan kuran kamar halin istinja bal huwa aula kamar da aka ba da dama wurin tsakin fogi ba tsakin bal tijbar ba wurin kai kashi ka zo kun ka sa dutse ka goge ba ka sa ruwa ba an sa akwai abu ko kuwa kai kashi ko tsari ka sa kasa wani ice dutse ka goge wurin ya kan abu basu ba akwai wani abu a mashakin musulunci aka ce ba na yi kai kalla ka yi tsarki da goge kashi ko wutsari duk daya ko kashi kai kun da ka samu dutse ka goge ka goge wurin shi kenan kurin haka kalla ko akwai tsantsan tsamun a hata ba ka tsaye ba sarki musulunci na shara ta ba dama ana iya yi kuma ba wani abu a kan shi shara ta ba dama a yi kin yin haka bai ba shishigi ne kuma eh ka shishigi addini eh sauki na musulunci yace kamar kamar mal istirja'i ne ta bari wa aulaka ya ba mal istirja baka saki dashi an yayi wancan ana yawan gamuwa ta kan jasa to fa anna mal istirja yulaqi ta marratayn aw salata domin shi wajen kashi ya so bin ko uku ne gamuwa da abun ba ba kamar nan takalmi ba takalmi yayi ma kenan ta kashi gamuwa da jasa kace amma kenan sauƙin a takalmi shi yayi ma sauƙin akan wajen dubara kenan tana yin sauƙi a dubara kenan takalmi shi maka mata amma sauki tunda abin sauki a musulunci eh gane ko yanzu sai ki ce fawaidu takathur takasur lihajatu ilaiha akwai wasu fa'idoji zai kama maka wani abubuwa ne masu yawa ana buƙatar su zai kama su ba ba mai zan tattara abubuwa da yawa ne wanda bai musu babu da musamman ba amma zai tattaro maka wasu ababe wanda suke iya buƙata ka san su ka san hukunci kansu na ɗaya yace hablul ghasil yunsharu alayhi thawb an-najis summa tajuffuhu ash-shams aw ar-rayb la ba'as bi nashri ath-thawb at-tahir alayhi ba'da dhalika akan musamman ku break sun yanzu igiya ce ko waya ko umma na rataye kaya sai ka shanya kaya mai najasa kai shanya su shi magana ke magana habadul gasir igiya ta mai wanki ko ta shanya yin shara alaihi tsawon annace za a zo gasuwa ce wutsari ne kankaye na yara ko naka aka zo aka shanya a sama aka shi ɗora abin a sama kuma a san najisa ce su mu ta shafi shams ana nan sai wannan igiya sai rana ta bushe ta bushe da rana aure ko iska ko hankali kai kun ta bushe da baka hanki ba baka hanki ba da dare ka sai bushe akwai rana babu rana maka ko ya bushe saka ka sai ma ka sa maka kanka kun babu rana amma ya bushe ka to kenan irin wannan rana ta bushe shi ko iska ta bushe shi ci duka wannan yace la ba ka bi nasara sabu tahir ali babu lahi ka zo ka wanke kanka matsayi ka ka shanya sama shikenan ba ci a can da tun da ka sa ruwa ta sake jika ka ta tsaya a ce tun da ai da akwai da tun ka zuba ruwa wurin ya sake ɗaukawar a wannan ta ƙari ya tsakai kur eh, shanya igiyar shanya su ta ce maka magana kenan abubuwan da ake yi da kullum ga sama sai na biyu ce lausa kasa shehun alamar ilayi layi da ne har yi ma abubuwan biyar shirin na ayaran mutum ne kana huce a kurin ya ka wata wani ruwa ko zubo muka ruwa daga wani abu ko ka taka fatse fatse ka abu wannan sani ba ruwa ne ko wutsari ne ba sani aka ce wannan laji ba alai an yasa ba ruwan kwallo ka tabbata wannan wannan wannan taka ruwa ne ne wannan wannan kwatso ma na ruwa mai kwatso ruwan gudunan kwatso ko ruwa ne ne ba sa ka ba wace da mutum ba ya ce kun falau falau sa da ko da shi ya tambaya ga mana ya kuma ta mai shakka ba su kokonto kai mana wannan ruwa mai ka zama ka ya bi ita lam yajib al mas'ul an jibu kai ma badul ne gaza badul ne gaza mishi kada ita bai aka ce badul ne gaza mishi ku ya ji ta kiyade shi malaka ruwa mai gaza wani kiyade ta kiyade shi mai daga badul ne gaza mishi ku kiyade shi ka wuce kai ka eh ka je ma na ku kai shi ku buga ka ka zo shi eh ba wata kokuwa ba ku kiyade shi kai ka ba wajibin ka amsa mishi kace ruwan kaza ne kai da tambaya shi ba a ce bai tambaya kuma kai da tambaya ba saka bolo ka bace amsa ba ba za ka dole ka washe amsa ba yace walau alim an yace ko ka sanar da shi ko ka sanar da ba ya shi yarishin ko ka sanar da shi ka gami shi yarishi ka cika haka ko na ba ruwan shi wasan me sai ko ba san ko me sai abu da ke zai ji ko ko ko san ko ka sanar da shi ka gami ba ya shi ba ba mu dole ka gami shi yace wala jibu alai kusa zaka kuma shi kuma ba ba wani zaba shi dole ya wanke ba tunda bai san ko me ba kun shi kenan ba shi alai kasara ba shi ba a wajen ta mashi wanki gurin shi an zo mu ruwan na ce ce ba mene ne ba to ba ce tun ina shakka an wanke a ba dora mu wanke shi ba tun san kuro mu ba kun iya nan za ka dan hadisi ko tsarin komai tsarin da kuro ba ban tabbata mun iya ba tsarin jasa haka yana ba magana yana wanki shi ne sauƙin anan kuro ko ka taka da gurin ko ka taka da inji ko ka watso maka ko ka cika ta yaka abu na uku yace idza asaba rujul aw dhil bil layl shay'un mutab la ya'lamu ma hu kana tahiya sai ka taka wani abu ko ka taka wani abu ko jela ta mata ta taka wani abu wani abu abun kuma danye ne la ya'lamu ma hu san me ne me ne taka danye danye ne to wannan halin la yajibu alai an yashmu ba ira maka ba gashi jina aka ce wani da sakarci kuma ya kuma haka ya da ci kuma ya ɗoga ci kuma ya taɓa hada kashin shi kuma ya sa hanci kashin kashin ne da da ɗauke ne kare kai in ka kai kai kai lemule maka sa hannu sai ka bata ninka kuma ka taɓa hancin ka taɓa hancin ka ya ce wala yajibu alai an shi mu ba a wajen zama ko shi ne komi in sai ba ta yaka kamar yaji ba da shi mu wai taron maho ba sa ka ba sun shi na baka san wani ka san me ka taka ba sa ka ba yace ya wannan magana lima ruya anna umar ibn khattab radiyallahu anhu marra yawman fasaqat alayhi shay' min mizan wa ma'ahu sahibu lahu faqala ya sahibu al-mizan ma uqtahan aw najas فقال عمر يا صاحب المزاب لا تخبرنا umaru iya tahiya wata ran fasakata ale ce min za daga wani kwararo ko wanda ko azururu sai ruwa ya go ya zubo mishi amma wasu haibu da ya tare da wani abokin da shi shi umar sai shi abokin da ya ce ya ce ya sabi zabi ya kai mai azururu ko mai kuma kwararo ruwa kai mai kuma azururu ma uka tsaya na wani ruwan ka da ka zubo mai nishiya ne ko mai tsarki ne ruwan ka zubo ya ce ga mu ruwan mai zubo ne mai tsarki ne ko mai tsarki ne ka zubo mu saboda ce kai mai ya zo ruru mai kwararru kagya mashi ya dashi kagya mashi kagya mashi ya dashi kwararru shi shi gida kagya kwararru wata kagya mashi wata kagya mashi kuma suka ta yi kwararru wama da sun suka wuce suka ta yi umar hana ya mashi mai tambayi ba za ka tambaya musulunci kwai ya sayi da sai ya ce kuma abu na hudu dai ga abubuwa suke wakana yau kullum ne da gobe لا يجب غسل ما أصابه طين شوارع قال كميل بن زياد رأيت عليا رضي الله عنه يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه yace la yajibu qasalul ma sabon din matawali ba wajabta maka ba ka keto din ka korama ce an san kuma komai da biyu korama da damana ba wajabta mutum ba wanke lema ko cha'i dan tin cha'i ta cha'i na hanya da katako ba dora maka ba ya ka tambaya ya ka wanke kai ba dan ka wanke shi ba kamar bin zara ke cewa na ga sayyidina ali ya hudu tsina mata iya ya keta cikin caɗi na ruwa da aka yi ya keta cikin caɓin sun da kalmar sai kuma ya zo masallaci ya shiga masallaci fasalla ya salla wadda mai yaka sirri jilai biyu wanda ya kawo jini ba kuma ya fita caɓi a san kukulan caɓi ko a ina ne ya gaba da komi amma bai wanke ba halin sahabbai kenan yace idan sarafa rajul min salati far'a ala thawbihi aw badani najasa lam yakun aliman biha aw kana ya'lamuha walakinahu nasiha aw lam yansiha walakinahu ajiza an izalatiha wa salatuhu sahiha wala i'adata alayhi nan yace idan sarafa rajul min salati mutum ne ya yi sallah ɗin mace ɗaya ne ɗaya daga ribin da ake magana ma'ana namiji na mace ɗaya ɗaya ne idan mutum ya ƙare sallah ya huta daga sallah ya ƙare fara ala saubihi a wajen najasa sai ya ga imma a jikin shi ko a tuhon shi ya ga najasa na aka ci a sau iya ɗaukan tun abin da yake kanka zuwa ƙasa zuwa abin da kake tsaye kan shi na shin huda duk magana ɗaya ce iyawa a tafinka ne a tabar maka ne a wandonka ne a rigarka ne rawaninka ne ko hulaka duk sauki ce ko a gangan jikinka sai ka gani nasa wannan zai da ka gani lamikun aliman biya kayan ka yi wannan sallah baka san ba da wannan najasa a jikinka au kana ya'lamuha ko eh kaga lokacin da ta taba jikin ka da walakinahu nasiha amma he kamance ka wanke na ga kashi ko sai ya taba ni wani Allah Allah an wanke bun wanke ba han lokacin sallaye na shiga sallah na yi sallah na kare na sallama sai na ga najasa magana ce guda kaga na sani amma mun ce ne sai ce ba to lakin nasiha أو كان يعلمه لكن نسيها يا سمي أما يمنش أو لم ينسيها يا سمي سري كما بيمنش ما ولكنه عجز عن إزالتها بيه مسدئتا ثم سالي بتمن دقيق بلا yanzu ne wani yake wani tambaye tsohon shi ne yake jiya ta bai rabuwa da kashi ko tsari sun sami kushi to ya za a duk sallah a ba tun da kuma sabon shi sabo bai rabuwa da shi kenan kuma kai sallah kenan ga ni tasa a jikin mutum amma bai gusar da ita iyayewa shi kaɗai da misali zai iya musa za a to ba mai wanke mishi misali kashi misali ya kashi kayi wutsari ko kashi kai ɗaya ne lokacin sallah yi an ce baka sallah ta a kwanar jashinka a ta san cikin cikin wannan mutum ne ke cewa sharɗin abin da tasa ƙadirin zakiran kana mai iko kuma kana tuni take zama sharadin wajibi amma muka da iko ko ka mace ba wajibi ba cikin sharadin sallah na jasa ba numa da kiyama aka gaba kenan in ka in ka in ka san da ita kamar ce ka kare shi kenan ka san ba kamar ce ba baka dokewa duk ba dora maka ba don kai sallah ce kuma wannan sallah da ka kare kaga wannan abin wallahi alka babu sake sallah wannan illa mas'ala guda a fiƙin malikiya suna kawo a hadafi lokaci ko ta ka'idar sannan cikin masabata malikiya duk da sun ce hadafi lokaci wannan iyada ke mustahabi ce inda yake wajibi a sake ta a hada abadan haka suke cewa markawa ha abu suke cewa ke da kowa maliki to amma wajen jamhur ba magana sakewa ba wani magana mustahabarci ko ta wuce makaranta baya adam sallallahu alaihi wasallama ya wani bangaren sallah da najasa a jikin shi a takalmin shi iya cikin sallar kuma aka gaya mishi ma ba ce bai sallar saka sabuwa kullum sai ya cire takalmin ya ci gaba da sallar shi wani shine dan kuskuren magana mai risala da yake cewa tsaratul khabas ibtida'u wa dawama haka ke cewa ta hadas ya harata biyu akwai hadas akwai khabas idan da hadas khabas ne ziya ya bi tsarkin gangan cikinka ko wurin sallaka ko tuwaka shi ma yace ibtida mu dawama a kira ke su a can kenan tun farkon sallah har karshen ta in ka sallah abu hado maka najasa ko ka ture shi sallah ta bashi a wannan magana to magana sai magana wannan ba hujja kan ba mu dogara kenan kuma cewa magana in kai sallah ka kare ka ga najasa a jikinka wannan sallah ta tsira kurna ta tsira hediyo a wanke saboda gaba bambancin sallah babu alwala ko da janaba shi wannan sallah baka alwala gaba ka tuna kuma sai da najasa wannan dole ne kai alwala ko ka janaba wannan janaba ka sake da sallah dole ne amma ana magana najasa a gangan jikinka ko wurin sallarka ko a kayanka baka sani baka yi sallah ka kare he da ka kare sallah sai ka ga najasa a jikinka to wannan an ma sauki ba magana sake sallah ta huce sai dai a wanke saboda ka kun gane yake ku da wani abin ya zuwa yau da yau kullum najasa mutum ya sallah da najasa a jikin shi ya mance ko ku bi mance ba bin iya ɗauke ta sai sallah a wannan halin sai bayan sallah ya ganta ko ya samu iko musa da ita sallah da aka da ta sallah ta huce sai dai a wanke saboda gaba amma idan sallah kai babu arwala ko da janaba wannan dole ka yi arwala ka sake sallar ko ka yi wankan janaba janaba ce ka sake yin sallah amma in da tafi a jikinka aka sallah ba a sani ba shikenan in kuma zaka sallah ne ka tana da kasa batta batta wa ka ture ta dole ka ce sallah ka je ka wanke ka dawo amma mai turuwa ce ya ka hudda ka yadda ka cika sallah kuma sallah kuma ta yi wannan shi da magana sai yanzu sai yake cewa yanzu bayan wani magana da ya maka izan sarfa rajulu min salati in mutum ya kare sallah far'a ala saubi a wajen najasa ya ga a jiki tuwon shi ko jikin sai ga najasa lam yakun aliman biya bai saba da najasa aw kana alima ko ya san da ita walakinahu nasiya amma ya mance da najasa aw lam yasa ko bai mance ba ya tuna walakinahu ajiza an zalati amma bai yi tun najasa tuna fasalatu sahihatun sallash ingantatta ce wallahi ya dace alai babu sakewa ya kaulihi ta'ala wa laysa alaykum junan fi ma qata'tu Allah ce ba ku da laifi cikin kuskure kuskure ne baka iya wa hadha ma afta bi kathir min ashabu tabi'in wannan bayanin ne maka haka da yawa daga cikin sahabbai da tabi'in suka yi fatawa kan haka ba ra'ayi bane ga maka nuni sai ta rukumin anan man khafiya alaihi muzin najasa ina so zanen kuma ina ga lokaci yayi Allah kai mana ta sai mun insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته